أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الخميس مريتان الخميس wato bakwai ga watan jimada da ula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 444 wanda ya daidai da daya ga watan disambar wata na goma sha biyu miladiya ta 2022 domin ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam na alhafiz abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi wanda a yau wannan darasi shi ne darasi na 35 a cikin wannan littafin ban manta ba muna cikin baban da malam ya kawo mana hadisai wanda suka zo daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da salatul istisqa wato sallah ta neman ruwa da mun gani hadisi na farko na abdullahi bin zaid bin asim yarda Allah ta tabbata a gare shi da yake cewa kharajan nabi sallallahu alaihi wa sallama yastasqi fatawajjaha ila al-qibla wa hawala rida'ahu thumma salla rak'atayn jahra fihima bil qira wato abdullahi dan zaid dan asim al-mazini yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya huta domin yayi addu'a ta neman ruwa a wani lafazi ya zo ya fita zuwa musalla wato inda ake yin sallar idi kenan bakin gari ko kuma wajen da aka keɓance domin sallar idi lokacin da ya zo ya fuskanci alƙibla wato ya yi adda'a har ya juya abin da ya shafi rida'in shi mayahin shi shi ne muka ce kamar yadda malamai suka faɗi cewa ya maido kafaɗa shi mayahin da yake kan kafaɗa shi ta hagu mai maido shi dama ta dama ya maida ta wato hagu sannan ya yi sallah raka'a biyu kuma ya bayyana abin da ya shahi karatu bayanin ya gabata game da wannan hadisin hadisi na biyu wanda zan mu tashi akan shi shine hadisi na Anas malam yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah min babin kana nahwa dar al-qada' ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فادعوا الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه من ورائه سحاب مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال فلا والله ما راينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجلا من باب من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول قال لا أدري وتوانا حديثي دمالا يكاو منا حديثي نبي وتوأتكين وتوانا بابنا abinda malam ya kawo mana game da abin da ya shahi wato sallah ta neman ruwa wani lokaci ranar juma'a wani daga cikin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana yin khutuba shine yace dakhala rajulan masjid yawmal jumu'a min barin min barin kana nahwa daril qada daga wata kofa wadda take gehen wato darul qada wannan darul qada wani gida ne wanda Umar bin Khattab na Umar dan Khattab ne lokacin da zai mutu yayi ma dan shi Abdullah wasiya cewa idan ya mutu wannan gida nashi a saida shi a biya bashin shi a biya bashin da ake bin shi yace idan bashin da ake bin shi wannan gidan da aka saida ya zamanto bai isa ba to a taimaka cikin yan uwa a je cikin shawa wato masu gudunmuwa su bada dan a biya mishi wato bashi da umar bin khattab wannan yana khalifa wannan yake nuna mana irin yanda wato khalifofi musulunci suka kasance gashi da bashi kuma yake cewa a sai da gidan shi wato a biya mishi bashi wannan kuma yake nuna mana a shari'ar musulunci bancin abu haƙƙi na farko bayan an mutum ya mutu bayan abin da za a hudda na jahaza abin da ya shafi gawashi a cikin dukiyar shi abu na biyu shine wato biya mishi da bashi malamai suka ce ko da dukiyar gabaki ɗaya za ta ƙare wajen biya mishi bashi za a biya mishi bashi idan dukiyar shi bata isa ba wato a da biya mishi bashi gabaki ɗaya to za a je cikin wasu 'yan uwa wato su duba wato su taimaka don a biya ma wannan bashi wannan shine abin da wato sunna ta karanta kenan bashi tukun abin da ya shafi wasiya ya biyo baya in ya so abin da ya shafi rabon gado ya biyo baya idan dukiya ta zamanto ta rage wanda bashi a zamanin harko-harkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama har yana kin yi ma gawa sallah saboda bashi wani lokaci abu da an zo da wata gawa annabi sallallahu alaihi wasallama zai mata sallah ya ce akwai mai binta bashi aka ce akwai bashi dinari guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai yi ba sallah sai abu katada ya ce zai biya wannan bashi tukun annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi sallah wanda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan wato bashin da ake bin mutum a rayuwa ran dan adam batta samun wato duk wani masauki da ya cancanta a kai shi a lokacin da ya rasu wato idan ana bin shi bashi har sai an biya mishi wannan bashin auka maqala sallallahu alaihi wasallam kenan idan mutum ya mutu da bashi abu na farko idan mutum ya mutu abu na farko shine a tambaya suwa suke bai mushi bashi sai a je a biya tun daga ya mutu sabanin irin wannan lokacin zaka ga wasu sai an kwana biyu can wani sai an kusa wata ma wani sai an wuce wata ma tukun za a dawo a ringa tambaya wato suwa suke bin wani bashi suwa suke bin wani bashi shine yace kana nahwa darul qada kenan darul qada wannan gidan da Umar dan Khattab yace a sai da abiya mishi bashi shi yasa ake kiran shi da darul qada yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'iman yakhutub wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye yana yin khutuba a masallacin yace fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'ima sai shi wannan da ya shigo masallacin ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama qala sannan yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah muka ce waye ya shigo wani daga cikin kenan mutanen ƙauye kamar yadda ya zo a cikin wata ruwaya cewa anna arabiyan dakhala al-masjid yawm al-jum'a yace halakatil amwal yace ya rasulullah ai dukiyoyi wato sun hallaka dukiya irin abin da ya shahi dabbobi sun hallaka saboda mai babu ruwa an yi hori shine yazo yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallama halakatil amwal wato dukiyoyi duk ta hallaka gabaki daya saboda hori rishin wato abin da ya shafi ruwa saboda ƙasa ta bushe dabbobi ba su da abin da za su ci wato su rayu haka ya ce wankata ati subul wato abin da ya shafi kai da kawowa duka ya yanke hanya tsit babu masu kai da kawowa babu masu ɗaukan abu daga nan su kai nan saboda wato an yi hori kowa yana zamna a wato a inda yake sai ya ce mishi mine sai ya ce fadullaha yughithana yace ka roki Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana agaji ka roki Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana wato agaji daga cikin wannan tsananin da muke ciki na rishin ruwa ka roki Allah subhanahu wataala ya sabko mana abin da ya shahi wato ruwa farafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadayhi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannayen shi sun maƙala sannan yayi wannan addu'a a wannan nuskha ya kawo qala anas na'am yace summa qala sannan yayi wannan adda yace allahumma aghithna allahumma aghithna allahumma aghithna yayi wannan so uku ce ya allah subhanahu wataala aghithna a kawo mana wato agaji min al-istighatha ne kawo agaji wannan yake nuna mana dukkan yanda mutum ya kai ko kuma dukkan matsayinka ko kuma idan kai bawa ne babu wajen wanda ya kamata ka nemi neman agaji sai wajen Allah subhanahu wataala kaga nan shi wannan da ya zo me yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam fad'ullaha yughithana ka roki Allah ya kawo mana agaji idan duk abin da kake nema wato ka nema wajen Allah ya kawo maka dauki idan sabanin irin wanda suka ta'allaka da wasu shehunnai ko kuma wani abu makamancin haka zaka ga mutum ya zo zai hwaɗi ya ringa kiran shehu ko kuma zai yi wani abu ya ringa kiran shehu ba Allah subhanahu ta'ala malamai suka ce ba istigasa da wani wanda yake dan adam idan ya mutu idan yana raye ma sai a wuri guda in ya kasance yana kusa da kai misali zai iya taimaka maka wannan abu misali wani abin ka zai hwaɗi ga wani zai iya riko maka ce wani taimaka rike mini amma dai zaka hwaɗi wani bai ni kusa da kai yana can sha'anin shi bai san ba abin da yake kace wani taimaka ko wani kaza to wannan istigasa ce wanda bata shar'anta ba wato a cikin abin da ya shahi wato musulunci Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi sai yake cewa yace fala wallahi ma nara fi samai min sahabin wala qaz'a yace wallahi lokacin da muka shigo masallacin nan a sama bussu ganin wani abin da ya shahi gilgije ko gajimari komi babu sama tana safiya kamar yadda in ka daga kai zaka ga sama bulashar haka suke ganin sama a lokacin lokacin da suka shigo za su yi wato za a yi za a yi khutba kafin kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a haka kuma wato yake cewa wama bainana wa baina sal'a min baitin wala dar yace tsakaninmu da sal'a dutsen sal'a babu wani gida da yake kare mu da mu gane shi ko kuma wani wato abin da ya shahi wato wani babu wani gida ko kuma wani abu da ya kare mu da shi yanan bi ma'ana sama tana nan a yaye take ga baki daya babu wani shamaki da ya shiga wato tsakankaninsu da sama suna ganin ta fes babu wato alamun hadari sai yake cewa fatala'at min wara'i sahab mithlu turs sai ga wani wato gilgiji ya taso ga baki ɗaya ya taso daga kamar kace bayan abin da ya shahi wato wannan wato dutsen na sal'a wani gilgiji wato ya taso da gilgijen nan ya taso yake cewa falamma tawassatat as-sama intasharat lokacin da yazo ya hau tsake tsakin sama sai ya yadu a cikin sama da ya yadu sun ma'amtarar sannan ya yi wato abin da ya shahi ruwa ya ce fada wallahi ya ce muna rantsuwa da allah mara aina shamsa sabtan wato mu gani ba wato abin da ya shahi rana tsawon wato sati guda tsawon sati guda aka yi ana yin wannan ruwa tun da aka fara ruwan nan ran juma'a annabi yana kwatsuwa kai a wata ruwaya ta zo lokacin da aka gama hudu ba an gama sallah mutane suka wuto suna ruga da gudu kowa yana duku-duku yana nema ya kauce saboda iska ga ruwa ya taso annabi sallallahu alaihi wasallam yake dariya saboda irin abin da ya gani suna yi hatta badat da wajizau kina aka yi musu ruwa tsawon wato sati guda qala sai yace summa dakhala rajulun min zalikal ba a wani sati kuma ranar juma'a sai wani mutum ya shigo wato daga wannan kofar dai fil jum'atil muqbila a juma'a wadda take ta gaba wadda ta zo kenan bayan sati yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'imun yakhutub alhali annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yana sai yana yin khutba fastaqbalahu qa'iman sai ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye yace mishi fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakatil amwal ce dukiyoyin kuma sun ƙara halaka ka gani can ma me yace mishi halakatil amwal dan me yasa saboda yunwa babu ruwa nan kuma fa saboda ruwan yayi yawa yace wanqata'ati subul kuma hanyoyin duk ko ina kwari ruwa ne babu yanda za a yi kai kawo a tahi wani waje a kai wani waje yace fadu wallahi ay musikha anna yace ka roki Allah subhanahu wataala da ya rike wannan ruwan daga wajen mu kenan a tsaye da ruwa bi ma'ana an yi addu'a ruwa ya zo kuma ruwa ya yi ambaliya duk ya kashe dabbobi da wasu abubuwa sai kuma aka dawo aka aka roki Allah subhanahu wataala da ya tsaye da wannan ruwan qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama fa rafa'a sallallahu alaihi wa sallama yadayhi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ƙara daga hannun shi a saman mumbar yayi addu'a yace mi Allahumma hawalaina wala alaina yace ya Allah hawalaina wannan ruwan a maida shi wato abin da ya shahi gehen mu ba a kanmu ba idan bi ma'ana kada ba ruwan ba za a ce Allah a tsaye da ruwan saboda ai ruwa ni'ima ce idan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma hawalaina wala alaina sai ya ce mi Allahumma alal akami ya Allah subhanahu wataala wannan ruwa a mera shi can saman manya manyan duwatsu irin tudu ko jigawa a mera shi can sama ayi ruwan a can yace wadhirabi da kuma wuri wanda yake kankan akwai kankanan duwatsu wanda yake haƙo ne da kankanan wato duwatsu ya ce wa botonil audiya da kuma wato abin da ya shafi gurabu na abin da ya shafi kwari ko kuma ka ce wadi al'audiya jami'i ne na wadi wadin shine babbar korama ko ka ce kwari ya ce wa manabitin shajar da kuma wato maɓuɓɓugar wato inda itaciya take yin tsoro kenan ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam mai da wannan addu'a sai kuma Allah subhanahu wata'ala wato ya tsaye da ruwan daga saman mutane aka maida shi wato can inda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a yace qala sai yace fa aqla'ati wa kharajna namshi fi shams kawai sai ya mata sama ta tsaye da ruwa suka hutu suna tayya cikin rana qala sharik shuraika yake cewa shuraika yake cewa fa sa'altu anas bin malik yace na tambaya Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi ce aguwar rajulul awwal fa qala la adri yace wai shin wannan wanda ya shigo masallacin ya sake zawwa ran juma'a ya adda cewa halakatul amwal shi wancan mutumin ne na farko Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake ce mishi la adri wato bai sani ba kina a wannan hadisin zan mu gani wato yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya adda daman mun gai wato malamai suka ce addu'a ta roƙon ruwa ta zo irin abin da ya shahi nau'i guda uku nau'i na farko wani lokaci ne a wancan satin mun yi wani lokaci nau'i na farko yanda ake addu'an neman ruwa nau'i uku nau'i uku akwai ɗaya na huta bayan gari a je a yi istisqa a yi addu'a ta shayayyar ta neman Allah subhanahu wataala ya shayar da ruwa kamar yadda hadisin da ya gabata hadisi na farko da malam ya kawo mana a cikin baba nau'i na biyu shine na khutuba kamar yadda yake cikin wannan hadisin annabi yana khutuba ne a ranar juma'a wato ya zamanto yayi wannan addu'a ta Allah subhanahu wataala ya kawo ruwa nau'i na uku a gama malamai a wannan satin kowa ya nutsu ya dukufa wato a lokacin da yake ibadar shi wato yayi addu'a wato kenan kowa yayi addu'a shi ba irin a gama malamai ba a je a karanta wasu abubuwa wannan bai zo ba a cikin abin da ya shahi shari'a ta addinin musulunci ko kuma a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan wannan nau'i kala uku sune ake yin wato addu'a ta neman ruwa kenan malam a cikin wannan baban hadisan wannan guda biyu su kadai ya kawo mana a cikin baban nan dai mu gani dai ita addu'a wato batta nuna cewa mutum wato ya ya ya kore yin tawakkali ga Allah kenan yana daga cikin tawakkali ga Allah shine kan dauki sababi ka kama sababi kuma yana daga cikin kama sababi shine ka roki Allah subhanahu wataala da ya dauke ma duk wani kunci wato da kake ciki inda na annabi sallallahu alaihi wasallama aka isko wato aka neme shi ya roki Allah subhanahu wataala da annabi da Allah subhanahu wataala wato yayi musu ruwa kenan kuma babu lahi idan kuma kai wani abin da ya shahi aiki wanda yake managarci aiki ibada kamar yadda muka ce yana daga cikin kowa idan yayi wata ibada shi ko kuma a gida yana wata sallar shi ko cikin dare kina a wannan lokacin shi ma wato yana iya tashi ya zamanto yayi addu'a wannan addu'a ta abin da ya shafi neman ruwa wannan hadisan su kadai malam ya kawo mana a baba wanda akwai hadisai da yawa wato wanda suke kalkashin wannan babe ganin cewa sharadin malam kamar yadda mun gayi tun farkon littafi cewa sai zai hudo hadisai wanda suke wanne wanda imam bukhari da muslim sun yi ittifaki a kan shi yasa bai kawo ba wasu daga cikin hadisai wanda suke da ta'alluki da abin da ya shahi wato shi istisqa shine abin da ya shahi neman ruwa sai babu na gaba malam yake cewa babu salatul khawf babu da yazo zai yi mana bayani game da abin da ya shahi sallah ta jin tsoro dan malamai suka ce idan aka ce salatul bab salatul khawf ko kuma wato ba ana nihin ba wata kaifiya ce ta sallah za a kawo lokacin da ake cikin tsoro bi ma'ana kamar yadda salatul kusuf mun gani ai wata sallah ce wata kalar sallah ce akai kenan malamai suka ce ba ana nihin ba wato wani wato kalar sallah ce wato za a kawo game da abin da ya shahi wato lokacin da mutane suke cikin wato tsoro sai dai lokacin da ake cikin wani furgici na tsoro shine zai zamanto wato mutane kenan a lokacin ma ba a sarke musu ba sallah kenan a lokacin ma mutum zai yi wato sallah gwargwadon yadda zai iya kamar yadda Allah subhanahu wataala wato yayi bayani wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala فلتكن طائفة من فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا صلوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الآية kenan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani duk da wasu malamai suna ganin cewa salatul khawf ta takaita ne lokacin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah subhanahu wataala ne yace cewa wa idza kunta fihim tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu kenan salatul khawf hukuncin ta ya dauke amma jamhurin malamai suna ganin cewa wato tana nan hukuncin ta yana nan za a yi ta duk lokacin da mutane wato suka shiga tsoro wanda kuma wannan shine wato abin da yahi tabbata abin da yahi rinjaye wajen malamai kenan ita ana yin ta lokacin da mutum ya shiga cikin wani tsoro wani yanayi wanda ba zai iya samun daman ya yi sallah lasiya ma lokacin da ake cikin yaƙi lokacin da ake cikin yaƙi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani kada ku je kun ajiye za ku yi sallah wato kuma ya zamanto mushrikai makiyan Allah subhanahu wa ta'ala su haro mu kenan shi yasa aka shar'anta ma musulmai wato su yi sallah a irin wato lokacin da suke cikin wato irin yanayin wannan wanda siffofin salatul khawf malamai sun ambata siffa ta kai wajen abin da ya shafi shidda ko bakwai don wasu daga cikin malamai suna ganin ta kai wajen goma sha wani abu amma mafi yawa malamai sun takaita sa irin wannan wato siffa shidda ko kuma siffa wato abin da ya shafi bakwai hadisi na farko da malam ya kawo mana a cikin baban yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu an abdullahi bin umar bin khattab radiyallahu anhuma qala salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat al-khawf fi ba'd ayyamihi fa qamat ta'ifatun ma'ahu wa ta'ifatun bi'irz bi'irz al-adu fa salla bil ladina ma'ahu rak'atan thumma dhahabu wa ja'a al-akharuna fa salla bihim rak'a wa qadat ta'ifatun rak'a rak'a wato wannan hadisin daga abdullahi dan umar dan khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah wato salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatul khawf annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu salla salla wato a lokacin da ake cikin yanayi na firgici na tsoro fi ba'd ayyamihi a cikin wani shashe daga cikin kwanukan shi nan me ake ni da ayyamihi zan mu dawo bayani kan shi yace fa qamat ta'ifatun ma'ahu wata daga cikin jama'a sai suka zo tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallama wa ta'ifatun bi izaril aduwi wata kuma daga cikin jama'a sai suka zo suna sun tsaya wato suna fuskanta ko kuma suna dabra da wato abin da ya shahi mushrikai wanda suke al'adu makiya wato nasu yace fa salla bil ladina ma'ahu raka'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci raka'a guda da wanda suka zo tare da shi aka yi sahu sun mazahabu sannan sai suka koma can inda wa'ancan suke waja al'akharun sai wa'ancan suka dawo fa salla bihim raka'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla raka'a guda tare da su yace wa qad wa qad ta'ifataini raka'a raka'a duka daga cikin jama'a guda biyun sai suka kowanne ya ida wato ya ci ko raka'a shi kowanne ya ci ko raka'a shi wannan hadisin ya kama na wata siffa guda ta yin sallah salatul khawf ya ne ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wato wani yaki shine yace fi ba'di ayyamihi ai a cikin wani ɗaya daga cikin yakokin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi annabi ya musu sallah salatul khawf sallar da ake cikin firgici ake cikin tsoro yace fa qamat ta'ifatun ma'ahu sai aka kasa wato jama'u suka zamanto guda biyu jama'a guda hi suka zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka fuskanci wato alqibla kina wannan yake nuna mana mushirikai suna tare da su amma ba su gehen alƙibla misali a ɗauka mushirikai suna kallon haka suna daga wannan ɓangaren ɓangaren yamma alƙibla kuma anan mu gabas ce to annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi sallah sai janyo wasu daga cikin jama'a suka zo tare da su wasu kuma suka tsaya a can suna wato abin da ya shafi kallon wa'ancan mushirikai makiya Allah to annabi ya yi raka'a guda da wa'annan da aka yi raka'a guda da su gina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya sai su wa'annan suka tashi suka dawo wajen wa'annan su kuma wa'annan in suka dawo wajen annabi suka yi kabbara sai annabi ya ƙara raka'a guda da su kenan shi ya yi raka'a nawa biyu su kuma kowanne yana da raka'a ɗaya to da suka yi wannan wa qad ta'ifataini ta'ifatani raka'a raka'a in ya so wa'annan raka'a ɗaya ta rage musu sai suka zo su ma suka ida sa raka'a su kuma wa'ancan su ma kowa ya ida wato raka'a shi an gane ba gane ba siffar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ja wasu jama'a suka zo aka yi kabbara da su aka yi takabiratul ihram aka fara sallah sai suka yi raka'a ɗaya sai suka koma can inda wa'ancan suke a zamani a tsaye sai wa'ancan su ma suka zo suka kabarta suna can su suna cikin sallawa suka koma can don ba a nuna ba cewa sun sallamce sun yi da sallarsu suna cikin hukuncin sallah suka sai wa'ancan wanda ba su fara ba sallah suka zo suka isko annabi kenan su wannan sun koma sun fuskanci wato wancan makiya su kuma wannan wanda ba su fara ba suka isko annabi sallallahu alaihi wasallam da suka isko shi suka yi kabbara tare da su annabi ya yi raka'a guda da su kenan shi raka'a shi nawa biyu tukun sai wa'annan suka tashi suka karo wato raka'a guda suka ida sallasu su ma wa'ancan kowa cike sallashi an gane kenan wannan siffa ta farko da ita ce wannan malam ya kawo mana kenan wannan siffa ce ita ma ana yin ta game da abin da ya shahi wato salatul khawf kamar yadda wato wannan hadisin na Abdullahi dan Umar wato ya nuna mana sai hadisi na gaba daga Zaid bin Ruman an Salih bin Khawwat bin Jubair عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء وجاء فصفوا وجاه العدو وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم وتوانا الرواية كما تازو دقا زي رومان عن صالح بن خوات بن جبير يتي أمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا إسناد باب المثلا يتي أمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينمي نيني أنسى بكيوه e daga cikin wani wanda aka yi sallah daga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam to waye aka yi sallah daga cikin sahabbai daga cikin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shakka dai ba khawwat bane shi khawwat shi yace ya rawaito hadisin daga wani wanda ya yi sallah tare da annabi sahabi ne a zatin raka da gazuwa ce yaƙi ne ma'azam kai fasiha na baji ba akwai sahabi wanda ba ambata ba malamai sun yi sabani shin wani sahabi ne wannan duk da mun sani abin da ya shahi mustalawar hadis malaman hadisi sun tabbatar jahalatu sahaba la tadur cewa dan an sabke sahabi inda an tabbata sahabin ne wannan babu wato bai zai zaman tawwa yayi da'ana a cikin abin da ya shahi wato wato hadisi kuma shi sahabi babu wani malamin hadisi da zai zo a ce sai ya addala sahabi ko kuma ya ce wannan amantacce ne ko kuma wane su sahabbai Allah ne ya zamanto ya yabe su ya zamanto ya nuna amincewarsu kenan mafi rinjayen wajen malamai suka ce hawat shi ya amso hadisin ne daga wajen baban shi tunda yana da ruwaya daga wato baban shi shine wato abu abdullah wato kunyar shi kenan hawat salih bin hawat shi salih shine ya rawaito hadisin daga hawat wato baban shi kenan bin jubair yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah wato tare da su a yaki na zatul riqa wanda yaƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi a shekara wato ta biyar malamai suka ce an samu shi wannan yaƙin saboda suna da zatun riƙa saboda sahabbai a lokacin sun shiga cikin kunci cikin duwatsu suka yi tahiya cikin sahara har ya kai wato hufunsu yana cirewa har ya kai digadigansu suna yin jini suna ɗaukan tsimma suna ɗarmewa shi yasa aka ambaci wannan wato yaƙin da wannan suna annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu wato sallah salatul khawf a wannan yakin shi ne ya ce yaya ne aka yi sallah ya ce an na ta'ifatun saffat ma'ahu sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin jama'a ya suka zo suka yi sahu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan ma an kasa wato jama'a guda biyu wasu suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi sahu tare da shi aka yi kabbara ya ce wa ta'ifatun wijahal adu wasu kuma daga ciki suka koma wato suka fuskanci wato makiya wanda ake yakin da su ya ce fasalla billazina ma'ahu raka wanda suka zo suka yi sahu da annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya yi kabbara aka sallaci raka'a guda da su ce sun masabata qa'iman sai annabi da aka yi raka'a guda annabi eh ya tashi raka'a ta biyu eh tsaya a tsaye yace wa atammu li anfusihim su kuma yi suka cika ma kansu an gane kenan anan da annabi yayi tsaye su he suka cika raka'a guda an gane sai yace sun mansarafu sai da suka cika raka'a guda suka salamci sai suka tashi suka koma wajen wa'ancan wanda suka fuskanci makiya su kuma wanda ba su kabarta ba ba su yi ba sallahi suka dawo shi ne ya ce fasaffu wija al'adu suka je suka yi sahu can suna fuskantar wato makiyan ya ce waje a ta'ifatun ukura fasalla bihimun raka'a allati baqiya sai zo sai wa'ancan mutanen suka dawo suka yi sahu wajen annabi sai suka yi kabbara sai annabi ya yi sallace su wato raka'a guda wadda ta rage mishi to da ya sallace su raka'a wannan guda kenan su sauran su raka'a nawa sauransu raka'a guda ya ce sun matabata jalisan sai tabbatu annabi sallallahu alaihi wasallama a zamne wa atammu li anfusihim he suka tashi suka ci koma kansu wato raka'a gudai suka isko annabi sallallahu alaihi wasallama a zamne sun masallama bihim sannan tukun annabi yayi sallama tukun su ma suka salanci an gane wannan siffa waccan siffa ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka salamce ba kowa ya salamce daban annabi ya salamce daban su ma kowanne suka salamce daban-daban wannan kuma siffai ta farko sun shiga tare da annabi amma suka salamce mutane jama'a ta farko jama'a ta biyu kuma suka zo he suka salamce tare da annabi sallallahu alaihi wasallam gidan wannan siffa wato ta biyu gidan su da suka zo sai suka fuskanci wato wa'ancan makiya su kuma suka dawo wato suka kabarta wannan yake nuna mana kenan irin adalci na annabi sallallahu alaihi wasallam wa'ancan sun samu mi raka ɗaya tare da shi kuma sun samu falalan mi falalan takbiratul ihram wa'annan kuma su ma suka zo suka samu raka ɗaya tare da shi kuma suka samu mi suka samu sallama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kowanne ya samu wato wani daga cikin wato abu kenan wannan ita ma siffa ce wadda ake yi a cikin wato salatul khawf lokacin da ake cikin wato abin da ya shahi tsoro hadisi na gaba da malam ya kawo mana an Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu qala shahidtu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama salatul khawf yace fa safafna saffaini saffun khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal adu bainana wa bainal qibla فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام صف المؤخر في نهر في نهر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام صف الذي يليه انحدر صف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر صف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر صف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا طيب wannan siffa wa zai gwada mana yi an je an dawo wasu kai kaza wasu kai kaza wa zai gwada mana wannan siffa ita wannan siffa mana ridwan ita wannan siffa tana da saɓani da wa'ancan wa'ancan siffofin duka ba a fuskantar abokan gaba ita kuma wannan ana fuskantar abokan gaba sali nan ce alƙibla ga sunan a gaban to annabi sallallahu alaihi wasallam jabir yake cewa ya halarci sallar tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu sahu guda biyu duka jama'a aka yi sahu biyu da aka yi sahu biyu ya ce wal'adu baina na wa baina alƙibla maƙiyan kuma suna tsakankaninmu da abin da ya shafi alƙibla ya ce fa kabbarar nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sai ya kabbara wa kabbarna jami'an duka kowa ya kabbara allahu akbar an shiga sallah kuma ga maƙiya can ana fuskantar su tayyib ya ce sun maraka'a wa raka'ana jami'an yayi ruku'i kuma duka kowa ya ruku'i duka aka yi rukuyi ba a samu ba wanda ya haka duka aka yi rukuyi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun marafa a rasahu minar rukuyi wa rafa ana jami'an sannan ya ɗago kan shi daga rukuyi kuma duka muka rako muka ɗago kanmu daga rukuyi ya ce sun man hadara bisujudi wasaffun ladhi yalihi sai ta yi sujada tare da wa da sahu na farko wanda suke bin shi sahu na biyu wanda suke bin shi taye sai suka ta yi sujada kenan sahu na uku ko kuma sahu na biyu a tsaye suke sahu na farkowa sun yi sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shaidi ya ce wa kama safful mu'akhar fi naharil adu su kuma saffu na ƙarshe kenan suka tsaya a tsaye suna fuskanta abokan gaba ya ce falamma ƙadar nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sujada ya yi sujada da wa'annan wanda suka ta yi gaba ki daya ya ce wa ƙama saffin ladhi yalihi sai aka tashi wannan sahun da yake bin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya suka tashi ya ce in hadara saffin mu'akhar lissujud kenan an yi sujada an tashi su saffi na baya to su a lokacin yin suka je sujada an fahimta yanan su dai abokan gaba abokan gaba suna ganin mutane suna fuskantar su an fahimta su wannan ai sun gama sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawo sun fuskance su to su na baya kuma yi suka yi sujada kenan su babu liman eh ba annabi bane ba limai annabi ya gama sun gama su sai suka yi tasu eh a cikin salatul khawf tayyib now yace wa qama safful muakhkhar fi wa qama safful ladhi yalihi in hadara safful muakhkhar bis sujud wa qamu thumma taqaddama as-safful muakhkhar wa ta'akhkhara safful muqaddam kenan sai suka tashi su wannan saf na farko da suka taso sai suka yo baya su kuma wa'annan suka shiga suka yi sujada su amma su wannan suna tsaye shine yace wa kama wa kamu summa taqaddama as-saful mu'akhkhar wa ta'akhkhara saful muqaddam yace summa raka'a nabi sallallahu alaihi wasallam kenan da suka yi sujada su kuma suka dago duka aka yi tsaye sannan annabi kuma aka yi rukuyi an fahimta raka'a ta biyu kenan aka yi rukuyi yace wa raka'ana jami'an duka kuma kowa ya yi rukuyi yace summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fa rafa'ana jami'an sai suka dago daga annabi ya dago daga ruku'i duka sahabbai sai suka dago yace summan hadara bis sujudi sai annabi ya tahi sujada wasafu alladhi yalihi alladhi kana mu'akharan fi ar-rak'ati al-ula ka gane tunda a kwasar lokacin da zasu yi sujada da aka tashi tsaye sai aka yi masanyan waje sai suka dawo sahu na farko su na baya kenan yanzu kuma da su ne annabi ya taye sujada an gane ai dazu ba da su bai sujada yanzu kuma to annabi da su yayi sujada ya tayi aka yi sujada su kuma wancan kenan suna tsaye a baya suna fuskantar wato abukan gaba shine yace wa qama saful mu'akhkhar fi nahril adu su kuma suka yi tsaye suna fuskantar su yace falamma qada annabi sallallahu alaihi wasallam sujuda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sujada kenan zaman tayya ake to wannan na baya su a lokacin he suka yi sujada tunda ana zamna ai ana fuskantar makiya he suka yi sujada da suka yi sujada suka shine yace wa saful ladhi yali in hadara saful muakhar bis sujudi fa sajadu he suka sabka suka yi sujada suka yi sujada suka baki daya suka dawo kenan kowa ya zamna duka ana zaune su sun yi da sujada kuma sun isko su annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi sai ya sallama shine yace sun masallama annabi sallallahu alaihi wasallama wa sallamna jami'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama duka kuma kowa ya sallama kenan wannan ita ma siffa ce an fahimce ta idan ita akwai taqdim da ta'khir duka kuma an fara tare kuma an kare tare amma a cikin wato cikin sujada anan an samu wasu wanda sun riga yin wasu duka wannan kuma bai wannan kenan wannan shi ma yana daga cikin wato siffa ta abin da ya shahi salatul khawf sallah abin da ya shahi sallar tsoro kenan mutum lokacin da ake cikin irin wannan yanayi kenan babu laihi malam yace qala jabir jabir yake cewa kama yaf'alu hurrasukum haula'i bi umara'ihim kamar yanda wato wannan masu gadi naku wato suke yi ga wato shugabanninsu ya ce wa zakarahu musulun bi tamamihi imamu musulun ya ambata wannan hadisin gabaki ɗayan shi wa zakarar bukhari tsarfan minhu imamu bukhari kuma ya ambata wani abu daga cikin wato wannan hadisin wa annahu salla salatul khawfi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati sabi'a ghazwati zati riqa kenan imam bukhari da muslim sun huddo duka wannan hadisin imam muslim ya huddo shi a cikin shi duka wannan hadisi imam bukhari kuma ya huddo wani gehe daga cikin wato wannan hadisi wannan yana daga cikin ita ma siffa ta wato salatul khawf sannan kuma in rukuki ya kai rukuki kowa zai yi sallar shi ne shi gare misali ana yaki kawo kabbara zakai Allahu akbar kana yaki kawai sami Allahu liman hamida kana yaki duk inda kake fuskanta wannan in tsanani ya kai tsanani kuma lokacin sallah yayi wannan yake nuna mana muhimmancin lokacin sallah hatta a cikin yaki ba a bar ba wato a ka ayi sallah nan a ba kai ba taimama taimama yake taimama yake taimama kenan mahimmancinta nan jabir yake cewa hatta da kaga masu gadin shugabanni masu gadin shugabanni kaga su ma salatul khawf suke sabanin mu a irin wannan lokaci su wasun suna sallar wasu kuma ba sani misali da kaga an zo juma'a shugabanni ga sunan kawai dai mutun yazo yayi kikin shi mai gadin shugaba ne ba shi ba sallakin an dauke mishi alƙalami ka gani aina kinan kaga bai yi ba idan su ma ana iya raba su ba gadin shi ne za a yi ku zo ku yi sahu tare da shi wasu su shiga daga ba wasu su shiga daga ba asali daman ware musu wuri ake ko idan wasu su je daga can wasu su tsaya in liman ya yi kaza kai ka bi shi wannan in sun dago su bi shi kana iya dukkan siffar da zaka yi wato kabi kabi kabi liman wato kai sallah ka samu wato abin da ya shahi jami muhimmancin sallah cikin wato abin da ya shahi jami kenan wannan ita ma siffa ce ta wato sallah ta salatul khawf lokacin da ake cikin firgici cikin tsoro cikin yaƙi kenan ana iya wato ayi wato abin da ya shahi salatul khawf a dukkan yanda ake ciki kenan wannan hadisin shi ma malam ya kawo mana shi don ya nuna mana wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya yi salatul khawf a cikin hadisin kenan zan mu fahimci ko kuma a cikin wato duka hadisan zan mu fahimci wato irin yadda wato annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ya san wato abin da ya shahi irin tahiya da al'umma irin tahiya da al'umma yanda zai bi su ya yi musu adalci hatta a wajen komi da komi kada wasu su zamanto an yi sallah da su su ce ba su samu ba sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nuna musu irin a zo a yi kabbar duka tare da shi kaga siffa ta farko ya akai siffa ta farko zawwa akai suka yi kabbara tare da shi amma suka yi da sama kansu su ma wa'ancan suka isko shi aka yi rika ɗaya da su kuma kowa ya yi da sama kanshi siffa ta biyuwa siffa ta biyu aka zo suka yi raka a ɗaya wa'ancan tare da shi aka yi kabbara suka salamce su kuma wancan suka zo suka yi kabbara tare da shi ya salamce wato tare da su siffa ta uku kuma duka aka yi kabbara tare kuma wato aka salamce wato tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duka wannan wato malamai suna kawo mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yanayi tare da abin da ya shahi wato sahabban shi sawa'un lokacin da ya zamanto ana fuskantar mayaka ne ko kuma wato ba a fuskantar su su wanda suke makiyan Allah subhanahu wata'ala na insha Allah nan muka zo ƙarshen salatul khawf kuma sani ba kenan satin sama mun shiga salatul kitabul janaiz ko kuma ko kuma ya ne za a yi inda muna yin ahkamul jana'iz muka fara littafin talhisu ahkamul jana'iz idan hadisai nawa ne malayan kawace idan don ka wannan in yi takalim da ta'akhir sha hudu kenan da insha Allah zan mu gani kenan Allah in za a ci gaba kenan da kan wannan in yanzu biyu zan mu bibiya hadisan hadisan gabaki da idan babu tikrar da wancan karatu namu na talhis ahkamul janaiz kenan sai a ci gaba idan kuma an samu akwai tikrar kenan sai mu gani a sa wato wani littafi kafin a raka wancan in yaso sai a dawo wato a ci gaba da shi wannan littafin na umdatul ahkam kamar lokacin da muka sa sifatu salatin nabi muna yi da muka zo kitabu sifatu salat muka tseda muka yi sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan da aka yi da wancan ko kuma da aka raka gaba yanan sai ya zamanto an dawo an ci gaba insha Allah nan zan tsaya da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu dadan gaba daya kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين